tambayoyin karshe kar ba ko da wasa eh yanzu kan ko da wasa kana kara kar a kara aka dawo gida wallahi dare na uku ne da dawo an kai wallahi dawo suka yi nan kan da suka fito ai da ashar ma aka rabu ba ma magana ta ayi alƙawari da zage zage aka rabu cewa shikenan kawai to jama'a dan Allah mu dai alarmomi masu musaffa yan uwan ba da mun sun sani in ana musaffar da wani mutum bacci ke ɗaukar mutum ma sai an zo kansa a tashe shi mu da muka yi imani da qur'anin ma kenan mu ana ji muna ji muna bacci wannan arna ne basu karba ba basu yadda ba suka mutu amma da yake annabin ke karatu muryarsa ba wanda ya gengeda cikin su kwana Allah Allah dare ya dawo ya koma su ake la'anta a littafin ba la'antin su ake gagar maka a ciki ba ana faɗin su ana zagin dodannin su amma suna daɗewa suna jin daɗi saboda katun da daɗi an ne muhammadu kai baka san makinsa na farko ma daurewa yi mabanta kai makinsa na ƙarshe in me za ka daure irin wancan tunda wancan ma ko ka daure kai ma ka ce ka hakura da daure mana ka so shi kawai sallallahu alaihi wasallama an ne muhammadu jama'a na sha faɗa irin wannan auren maulidi cewa wallahi da cancanta ne zai ba mu annabi mu sallama to fa sai an yi al'ummar da take dukkan al'ummar annabiyar al'umma ce mazanta da matanta manyanta da yaranta ba wanda ba annabi masumi ba idan ta zama annabiyar al'umma masumiya sai a turo mata annabi muhammadu an turo wanda ya cancanta zuwa wajen da suka cancanta wannan ba da ka na faɗi ban ji ƙur'ani Qur'ani ke gaya mana bismillahir rahmanir rahim wa zaka sallallahu misaqan nabiyina ana jin karatun nan lama atainakum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum ay ja'a nabiyina thumma ja'akum ba ja'an nasa fa ja'an nabiyina ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minun bihi wa la tansurunna qala aqartum wa kasum ala zalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin cewa wa iz ya rasulullahi ka tuna khalifa eh bismillah bismillah yala bismillah a cewa ya rasulullahi ka tuna alaika salatu wassalam wa iza kazalla misaqan nabiyina lokacin da Allah ya ɗauki alkawari da annabawa jama'a a taron nan fa zallan annabawa ne gaba ɗaya ba ba wanda ba annabi ba ina ma ga magana al'umma gaba ɗayanta to Allah da kin alƙawarin annabawan alƙawarin ne ne cewa lama ataina kun min kitabin wa hikmatin abinda na ba ku na littafi da hukunci da hikima a da alƙawarin cewa na ba ku littafi na ba ku hukunci sun maja akum rasulun idan annabi na muhammad sallallahu ya zo muku ja aku ina ba ja annabi ina ne ba ma'ana ne muhammadu ba wanda suka cancanta su saurari zuwansa sai annabawa ba ja annasa ba ja akum ne ai annabi ina na farkon da ja akum rasulun musaddiqun yana mai gaskata limamu aku abinda na aiko ku da shi kun yi alkawari da tu'minun nabihi za ku yi imani da shi jama'a wa ke kira imani ne kam annabawa ko wai kira zuwa ga imani ina ce annabawa ko ba su bane to yau su ma gashi ana kiran su zo su imani kuma abin mamaki imani la tuminu nabi ba billahi bane ba a la tuminu nabi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa la tansurunna ba wa la tansurunna allah ba wa la tansurunna muhammadan jama'a annabawa ai ka zo su imani da annabi Muhammadu su ma kafin su zama annabawa kuma sannan fa wani abin mamaki da tuminun nabiya ko ta ba a ciki cewa la tuminun nabiyi wa la tansurunnahu kaga la tuminun nabi za ku yi imani da shi kamar muhajirai wallazina amanu wa hajaru wa jahadu wa la tansurunnahu za ku taimake shi kamar wallazina awaw wa nasaru lansarun madina annabi annaba ke rantsarwa ba rantsuwan kama aiki ne wai ba su karbi rantsuwa ba sai sun yadda za su yi wa annabi biyayyar abubakar da umar sune da tuminin na biyu amanu wa hajaru wa jihar wadadan surun na kuma kamar na lansarun madina wallazi na awon wa nasaru kamar sadunu ubala da sadunu wa'azin da sauransu jama'a annabi bai karbi rantsuwan kama aiki yaki ba sai da alkawarin zai wa annabi biyayya ba wai sa'a da sa'a annabi da annabi ɗaya bi ɗaya ba biyayya irin ta abubakar ta umar da tumi nabi wala dan zuru na dan ba ta wai wai ku bisha matsayin mabiya ga annabi ga annabi ba ka ba irin na Musa da Haruna ba da Haruna aki ujilbi azri ba a biyayya ta mumini da annabi kuma annabi ya kiran sarwa aiki haba jama'a kara a ƙarfin Allah ya ce kun ɗauka wa a kastum alazar wato kun tabbatar da wannan kun ɗauki wannan alƙawari a kastum alazar kun isri da ma'ana ahadi kalu a gana suka ce Allah kun ɗauka ala fashe da Allah ce da ku sa hannu wa da ba ku milishi wato ku shaida ni ma na shaida jama'a jama'a kasan mu ba annabawa ba ba ma dukan mu ne ba ma sahabbai bane mu kam ne yanzu ko ba dukan mu ne ma sikilai ba ba dukan mu ne shawada ba kai sani amma ba dukan mu ba duna akwai ilmu a ciki to kwatsam muna zaune sai muka ji an ce mana laqad ja'akum rasulun min anfusikum annabin da annaba ke jira nan su kuka shi ya zo muku ma har an gama da Allah biki ya gama mu ko bai kama ba wai wai wai godiya wai wannan godiya kan wannan ni'ima kan godiyan ya kamata mu sahabi ne ko mandubi ko mu bayi ko wajibi da wani ma ce haramun ne godiya shi ne ba maulidi magana ta girma ba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam jama'a alqur'ani duk inda Allah ya ce atiullah sai ya ce atiur rasula idan ya da atiullah sai ce wa rasulahu wa la tawallu anhu wa antum tasma'un wa atiullah sai ce wa rasulahu in kuntum mu'minin wa atiullah sai ce wa rasulahu annakum turhamun ya za atiullah wa atiur rasulahu law minkum man yuti rasula ba zai ce kaman aba Allah ba man yuti rasula faqad aba Allah wanda ya bi manzo ba wai kaman ya bi Allah bane a ba kama ba ta inda zaka bi Allah sai ka bi annabi hakika wanda ya manzo Allah yi jama'a duk Qur'ani ba inda Allah ya ce hadi Allah bai ce hadi Rasulullah ba amma abin mamaki akwai inda ya ce hadi Rasulullah bai ce hadi Allah ba a cikin sautin nuri ya ce wa aqimu salata ana ji wa atu zakata wa atiur rasula la'allakum turhamun kaga nan ba atiur ku dai da sallah kuma daga kuma manzo Allah shikenan jama'a ba biyayya kadai ba annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda aka sani da larabci magana yana da sunaye da yawa in an ce alkalamu magana alhadisu magana alkaulu magana alkubba magana alkitab magana zance duk nau'e nau'e ne na sunayen zance amma da larabci in an ce annutsu to ba magana ake nufi ba ana nufin furci ko ba ma'ana misali yaro dan shekara ɗaya na koyi magana fa fa ta ta da larabci ba za a ce ta kallon ba ba za a ce ta haddasu ba ba za a ce ya kulo ba za a ce fa a yace yantik yantik da hurufin mutakaffiya yana furta harufa karyayyu haka za a ce ko to Allah bai ce wa annabinsa wa ma ya takallamu anil hawa ba bai ce masa wa ma ya tahaddasu anil hawa ba bai ce wa ma ya kulu anil hawa ba sai ce wa ma yantiku wa ma yantiku anil hawa annabi furici ma'ana anniku da larabci yana nufin furici ko ba ma'ana ana jin wannan yake annabinsa wa ma yantiku anil hawa to annabi sallallahu alaihi wasallam furici ko na tsaki ne bayin nasa na kansa na son kai inuwa illa wayuha in dai ya furta ko tsaki ya ta wayi ba ta inda za ka san daga fadan Allah an yi fishi daga sai a fuskar manzo Allah sahabbai sun fi kowa fahimtar karatun nan ba sa jira annabi ya tsaki da sun ga launin fuskan ya canza sai ce na uzu billahi min gazabi rasulillah na muna neman tsarin Allah ga wurin fishin manzo Allah don sun san daga fadar Allah ne fishin amma a ce akwatin talabijin din ka nuna ma wani abu ai ba daga cikin talabijin wannan akwatin da ke zaune ɗakin ka wani daga can ne haka ne to shi ma in ka ga fuskar annabi ta tsinta daga can ne sallallahu alaihi wasallama saboda me a shi yasa wata rana sadun akwai ubadun nufishin akwai usaidun hudayr radiyallahu anhu sahabbai ne guda biyu an kawo shawarar magana abin da shafi zaman lafiya da yahudawan madina ne to sai suka kawo wata shawara sai suka ga launin fuska annabi ya canza suka ga alamar shawarar bata masa daɗi ba man sai suka tashi suka ce na uzu billahi min gadabi rasulillah suka gudu gida wannan ya kai ga kowa aka gani hanya ma za a tare a ce kai yau mai gida ya fi shi ba ko ma sai ya huce an jima sai aka kawo suna suna haɗiyar nono sai ya ce a raba nono nan biyu rabi a kai gida ubadun da bishin rabi a kai gida usaidun da mutuwa sallallahu alaihi wasallam da hankali sai kwanta suka ce alhamdulillah ashe annabi ya bishi da uwa suka sha nono suka dawo jama'a annai muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba maganan nutuki da baki kawai ba ranan yakin badar ranar sha bakwai ga watan ramadana hijira ta da shekara biyu ranar juma'a yawmar furqani yawmar takal jam'an annabi sallallahu alaihi ya sa tafin hannunsa mai girma mai tsarki na dama ya damƙi ƙasa danki ɗaya ya dubi kafiran maka su dubu ya watsa ƙasan duk ƙasan ya shige idanunsu duka alkur'ani ya sauka yana cewa wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama jama'a wato wannan zancen ya wuce da ake tsammani wannan magana in ba Allah bane ba kowa ya faɗa ba gaskiya bane ku san me za a ku je ku bi karatun tukunna ku ji karatun fa wa ma ramaita ya rasulullahi ba kai ka watsa kasan nan ba kama annabi ya tambaya ya ubangiji yaushe ne ne ba ni na watsa ba sai ya ce izra mahita lokacin da ka watsa a daidai lokacin ne ba kai ka watsa ba to Allah na ji wa ya watsa bai ce ba kabla an ramaita ko ba da an ramaita ba iz azarfiya iz ramaita lokacin da ka watsa ne a daidai lokacin ne ba kai ba to Allah na ji wa ne ne sai ce walakin Allah rama Allah ne dan Allah dan annabi wannan wa isa bai magana ta zama gaskiya in ba Allah ba wai ka wanka ga wanda ka gaura marmari ba yace ba kai kamare shi ba yace yaushe ne ba ni wace ce lokacin da kamare shi ne a daidai lokacin ne ba kai ba annabi Muhammadu to shi ne nake ba da shawara ba sai annabi mutum ne kamar kowa da Allah su gwada annabi sojoji ne kafiran makka ya watsa a kasar ne shiga idanunsu da Allah a samu wani masu annabi mutum ne kamar kowannan ya samu wani ɗan sanda kai ya samu soja shi annabi sojoji ya watsa kasa ba wai yan sanda ba sojoji ne ana ji ya samu soja ya samu dan sanda dan karma ya gwada da soja ya gaura mar mai in dan sanda ya tambaya ce ba ni na ware ka ba sallallahu alaihi wasallama bayan wannan hadisa da shekara hudu daidai kana iya cewa da shekara hudu da wata biyu wato hijada shekara shida kenan nan muna shekara ta biyu ne ko hijada shekara shida sai wannan zulqida nan muna ramadana ko shawwal zulqida cikin wannan zulki da annabi sallallahu alaihi a gindin bishiya a nan hudaybiya alaihi salatu wassalam wato kafin ma a je ga maganar bai'atul ridwani din wato shekarar da annabi ce yana so ya je umra ya dade bai gama kamar ya tana shekara shida ya da umra sallallahu alaihi da harami da sahabban duk sun sa harami suna kan raƙuma sun zo da aka zo da biya sai ce mu sauka anan mu aika mutane muka san ba yaƙi muka zo ba sun san yaƙi ne tsakanin mu sun ba su ɗauka yaƙi ne su gane cewa mun zo umra ne da ya aika musu alaihi salatu wassalam suka ce sam su ai ba magana zaman lafiya sai dai kawai inda yaƙi za a yi sai a barakan ba zai shiga makka ba to annabi ta ƙara tura musu a ga musu ba ya zo ya yi umra ne ba yaƙi ya zo ba sai suka turo wani mutumi a jinsa urwatun mas'udin a sakafi shi wannan mutumin sun ji shi zo ya waye firgita sahabbai ya razana su da karfin mutanen makka don su ji karo da makka ba kyau mutumin ya zo kan shekara shida ya da umar sallasan da harami da sahabban duk sun sa harami suna kan raƙuma sun zo da aka zo da biya sai ce mu sauka anan mu aika mutane muka san ba yaƙi muka zo ba sun san yaƙi ne tsakanin mu sun ba masu ɗauka yaƙi ne su gane cewa mun zo umra ne da ya aika musu alaihi salatu wassalam suka ce sam su ai ba magana zaman lafiya sai dai kawai inda yaƙi za a yi sai a bana kan ba zai shiga makka ba to annabi ta ƙara tura musu a ga musu ba ya zo ya yi umra ne ba yaƙi ya zo ba sai suka turo wani mutumi a jinsa urwatun mas'udin a sakafi shi wannan mutumin sun ji shi zo ya waye firgita sahabbai ya razana su da karfin mutanen makka don su ji karo da makka ba kyau mutum ya zo zauna gaba da sa sai ya muhammad inna quraishun kallabi sajjulu da numuri muta'ahidina ala annaka lan rakhula alaihim qurwatan quraishawa ne ka san su ba baka san su ba sun riga sun sa rigunan fatun damisa sun yi rantsuwa a kofar kama cewa wallahi ba za ka shiga garin da kabincin tuwo ba annabi bai bashi amsa ba dan wannan ai biya masa aka yi zai faɗa ko to amsa ba abin da ya ji ba abin da zai gani ya zauna kafirin na zaune har lokacin sallah ba wanda ya masa magana aka kawo ruwan alwala na annabi sallallahu alaihi wasallam ana zuwa masa ruwan alwala sojoji mutum dubu da ɗari hudu ne ke wurin ana zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban nan kokuwa suke wajen tariyar ruwan alwala kamar su karjuna imamu bukhari yana cewa kana sabu da ta halaku da alawa dubi kamar su karjuna kan ruwan alwala manzo Allah suna cewa suna goga a fiska duk duk wanda sun sai su goga a fiska ta wata baruki jama'a wannan alwala da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da ya gama da ya gama alwala alaihi salatu wassalam kafirin duk da kallo aka yi sallah da aka gama da ya koma gida sai ya tara kafirin maka ce kai bari in ga muku na je fadar kisra na sarkin farisa na je fadar kaisar sarkin rome na je fadar najashi sarkin habasha wallahi ban taba ganin basaraken da mutanensa suke girmama shi da mutanen Muhammad ke girmama shi ba. Kunan kun zari ta kuba kuna ta ran daren tsaye. Bari in ga muku can inda na fito da ta kuba nan ko ruwan alwalarsa ba ku samu ba da jininsa. Saboda kan takwabin ɗayan ku yake inda ruwan alwalarsa yake masu ya kashe mutane da yawa. saboda kamar su kar juna kan ruwan alwalarsa ina ga jininsa kai saka nemi jinin wannan mutumi ruwan alwalan ne kamar a kan juna kan tare ruwan alwalan ba jama'a wanda suka gani ne suka rayu da shi suka kwana da shi suka tashi da shi a ran nan ba hudu biya tare suka kwana a filin wuri aka kuma tashi aka zo alwalan ba sai a tunda ana tare shi kenan ba komai ba da zai alwalan kamar su kan juna wajen tare ruwan alwalan kamar an ce an gama ba su ƙara ganin annabi ba da gero ko an ce ba zai ƙara alwala ba da gero bayan ma a lokacin kowace sallah ana mata alwala a wancan lokacin ba a kawo hukuncin cewa in kai alwala ɗaya kana iya bin salloli da ita ba don wannan sai a ranar da aka ci maka da yaƙi aka yi fatu maka sannan annabi wannan jama'a to wannan kenan wannan yana nuna mana waye annabi muhammadu sannan har yanzu da ya tura usmanu suka rike usmanu suka rashi dawa suka yada cewa a cewa an kashe shi annabi sallallahu alaihi da ya zauna a gindin bishiya a nan hudaybiya ya miƙa musu tafin hannunsa mai girma mutum dubu da ɗari hudu hadisin jabir dan abdullahi cikin muslim yana cewa muna tsakanin dubu da ɗari hudu zuwa dubu da ɗari biyar ya ce suka yi mubaya da ɗansar santa suka gama alkur'ani ce kun san da kuka yi mubaya suka ce ba mu sani da Allah inna lazi ne bai unaka ba ka anna ma yi bai unallah ba inna ma iyaka inna ma inna ma a balaga kuma yace inna ma to duk abin da ya biyo baya ya kore duk abin da ba wanda ya biyo bayan ba ba to ba ku ba da kowa ba inna ma yi bai unallah sai Allah jama'a ko anan aka tsaya karatu ba ya girma to ba nan ya tsaya ba sai ya ce musu yadun layi inda za ka fassara wannan a sai dai ka irin na sahabbai din wai tabiya sun suna karatu qur'ani yanzu da aka baka wannan aya sai ta biya tafi sami aka maka Allah a haka za unzila yadin lahi fa qadi ta amir ruwa ka ba ja wa in dai ka da hannu to dukkan Najeriya ne ta sa hannu haka ne kuma haka bane to wannan ta zai ma na shekara takwas kacal bayan nan ya sauka wani mafulatani mutumin ka kana yawo shi kuma ya rasu Allah ya ji kansa misali haka ne to wannan ma ke tajalli na iko wanda yana da mudda ta shekara takwas yana da kuma iya faɗi a najeriya ne kawai zai sa hannu a saurare shi wata kasa ba kasar sabaci ina ga annabi muhammad wanda idan kana so ka ga iya constituency na annabi sallallahu alaihi kowane annabi yana da iya constituency wato yana da iya mazaɓa me mazaɓa jama'ar da aka turo shi wurin ta shine mazaɓarsa wa da nuhan ila qaumi wa ila adin akahu hudan wa ila samuda akahu salihan wa ila madana akahu shu'aiban wa za musa bi ayatina ila fir'auna wa malaihi iyakum sunsi din zan kenan wa iskali sami ya bani sali inni rasulullah ilaikum ma'ana ila bani sa'ida amma muna jira mu ji iya constituency na annabi sallallahu alaihi wasallam da yake kulli ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an ba wai jami'an kaɗai baƙaƙen mu da fararen mu jajayen mu da laraba mu da wanda ba balare ne ba ba wannan kawai ba sai mu ja iya faɗin garin haka ne sai ce allazi da mulku samawati wal ard ka ji faɗin kun so su ne sammai bakwai da ƙasai bakwai lokacin da su kuma unguwanni ake tura su sauran annabawa annabi muhammadu kuma kowane annabi ya rasu sai an turo wani amma shi turan da ya zo har alkiyama ta tsaya shi kadai ne kuma duk mamlakar ta sace wannan ba taro aka bikin sa bikin wa za a yi ai duk da aka taro taro ma bai yi ba ke bai ba an ne muhammadu to jama'a ba wannan kawai ba ba nan kawai Allah ya tsaya wajen girmama annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai da ta kai ga cewa yau duk kotun duniya in ka shiga ko a sama ne in akwai kotu a sama ba kotun da za a ce wai idan ka je aka maka shari'a ba ta ma daɗi ba sunan ka dan wuta ba kotun ko akwai sai kotun manzo Allah shi ba wai shari'a ba ta ma daɗi ba a'a idan aka zo shari'a gaba ni zara zara ya yanke maka hukuncin kisa idan baka fita kana murna ba dan wuta ne kai ba wai a ce ba jama'a a fahimci karatun ba wai fa ka ji baka dan ji daɗi ba in baka fito ma zuciyanka a sake kana jin kamar kai aka ba gaskiya ba to dan wuta ne kai kuma ko Allah ya ma shari'a Allah bai wajabta ma wannan ba amma ce in annabinsa ne ma shari'a ka ɗauka haka to shikenan alkur'ani Allah sai da ya rantse da zatin sa yace fala har abada ne fala wa rabbika na rantse da ubangijinka ya rasulullahi me jawabin rantsuwa la yu'minuna ba za su taba imani ba sai yaushe hatta yuhaqqimuka har sai sun mai da kai alƙali fi ma shajara bainahum cikin duk abin da guda tsakanin su tsakaninka da makwabcinka annabi ne alƙali tsakaninka da matarka annabi ne alƙali tsakanin gari da gari annabi ne alƙali tsakanin kowa da kowa annabi Muhammadu ne alƙali fi ma shajara bainahum so in yi shari'a fa ya karɓar shari'a zai zama sun mala ya ji dufi an fusi harajan da na kira mahama ya kun za ka haraci komin kankantar harajin gwarza ne komin kankantar gwarza ne a zuci sai in fa ba a ji gwarza ne a zuci ba matukan aka ji gwarza ne a zuci to ba imani ko kai ne ba rashin gaskiya sai na zubair ibn awar radiyallahu anhu yana ta ina tsammanin wannan ayan kai na ta saukani da wani balansa da makwabci na a gona ina da gona gonarsa kusa da gona ta to ka sai idan mutum zai gona inda rijiya a gona wai shin da rijiyar da gonar din nasa ne ko ba nasa bane to shi sai na zubair radiyallahu ta'ala a gonarsa akwai idaniyar ruwa na zuba wannan yawa yana malala to sai makwabcin yana cewa wai don me zubairu ba zai bari ruwan ya rika isa gonansa kai tsaye ba don me zai rika tarewa sai ya sha da gonansa ya bar ruwan kawai ya tafi mana har ya iso gonansa ko da ma bai sha da nasa gonan ba to wannan ne ya turke suka je kara gaban manzon Allah da suka zo kara sai annabi sallallahu alaihi ce zubairu ba sun gaya masa abin da ya faru an san da idaniyar ruwa tana gonar zubairu ce tasa ce kenan ko zubairu ka shayar da gonanka idan ka shayar ka sakan ma dan uwanka balansare shi ma ruwan ya shiga gonarsa ya shayar da shi bude bakin balansaren na sai ya ce ya rasu wallahi ko dan dan gongon ka ne shi yasa ka ce haka ashe munafiki ne ko dan dan gongon ka ne shi yasa ka goyi bayansa take fuskar nan sai ya canja ya jawu dama alamar ransa ya ɓaci kenan sai fuskar ta ja jini take sallallahu alaihi wasallam sai ya juya ce zubairu idan da ruwan nan kace a gonar ka take eh da gonar ka sai eh naka ne eh ka shayar da gonar ka in ka sha sai ka killace idan da ruwan karka sake je ko ina tunda adalci ne wa bari a mara adalci da falala aka yi bar ya ki to bari a yi adalci adalci ga zubairi na da zama ya rufe idan da ruwan baki ya fasa tunda nasa ne ko to shi wannan ayan ta sauka ta ce ai ba magana wai abin ai imani ma kurkuta bai da shi sannan a wannan kenan to jama'a wannan ya nuna mana har ba qur'ani ke mamakin wanda ba sa kawo kara wannan kotun Allah Allah ne ce ya kafa kotu da muka je kotun sun ku zaba annabi ne a zaune ana shari'o'i ga kotun Allah ce wallahu yaqdi bil haqq wallazi taduna min duni la yabduna bi shay Allah kadai ke shari'a gaskiya duk wanda ba shi shari'a ƙarya yake ku zo kotun ku zai muku gaskiya kotun sa ana zuwa kotun Allah sai aka samu annabi ne a rikari a kotu wa za du ila Allah wa rasuli li yakuma bainahum iza fariqun minhum muridun wa in yakul lahum haqu yatu ilayhi musini sai Allah ya tambaya a fi qulubihim maradun a amirta an yakafuna an yahiba Allah alaihi wa rasulu wa ulaika hum zalimun yace idan an kira zuwa kotun Allah da manzonsa don Allah ya musu adalci shari'a annabi ya musu shari'a sai ga waɗansu a cikin suna juya suna bada baya wai ya kullum mun haƙu in ko sun zama suna da gaskiya sun tabbatar sun take gaskiya sai ce a je kotu annabi suke zo ko ba ko da munafikan ne suke kotu annabi suke zo in sun zama da gaskiya in ba da gaskiya ce a je kotu alƙalin yahudawa da alƙalin yahudawa yana karɓar cin hanci a madina wai ya kuna ba ya tule mutsini zaba ina a shi gulubin maradin shi akwai ciwo a zuciyarsu ne amir tabu ko suna shakka ne sun shakka ne an ya kafuna ko suna tsaro an ya hifa Allahu alaihi wa rasulu Allah da manzon sun shari'a zalunci ko suna tsoron haka ne Allah ya ce duk mai tsoron Allah da manzon masa zalunci shine ma azzalimi bal ulaika hum zalimuna jama'a annai muhammadu bake ba an ce waka karbi shari'a iya maka bane in kaji waye zai tare zuciyarsa daga jin gwarzani to wanda ka ji gwarzani a zuciyar shi kenan sai dai jinda da imani kuwa in da ana so a mutu da shi annai muhammadu alaihi sallallahu alaihi sallama jama'a ta kai ga saboda tsaban son al'ummarsa da don siya mana da yake yi wani abun ba asiri ne fa tsakaninsa da Allah ba ba wanda ya ji amma sai Allah ya tona don ya gane irin falalar irin baiwar da annabi yake mana munafikan madinan nan makiya annabi ne cikin musulmin suke da su ake sallah in su annabi yana ba da baya gurman su suke zagin sa suke shi masa mutunci suke iya nema musu gafara ko karka nema musu ka je gafara da yake nema musu kullun ne ba kai da zaka nema musu gafara sau saba'in ma Allah yake ba zan musu gafara ba jama'a ba mu san cewa annabi da ba sai da annabi ce wallahi da na sa in na kara kan saba'in din nan za a musu gaba da na kara ashe da ba saba'in saba'in din kullun jan da da wai da to an taba kai babu na farkon ne eh wala alimtu anni law zittu ala sab'ina yufar lam la zittu aw kama ka da na sa in na kara kan saba'in za musu gaba wallahi karawa zai ashe ya saba'in saba'in din an ta mutane suna cutan ka kullum suna ka kullum gamara kake neman sai manna ne Muhammadu jama'a lalle wannan nuna kai ta kai ga annabi in ya ga wani ya bude zai jauta wallahi kuɗi yake dauka ya bashi dan kare jauta wallahi kuɗi kuɗi wai ina nufin yadda ka san kuɗi a aljihu ba wai wai wai wani kuɗi ma'anawi ba kuɗi hissi in an ce naira talatin naira hamsin ko miliyan ɗaya miliyan ɗaya miliyan goma kuɗi na sosai nake magana wannan bukari da musulun duk sarwaito inda annabi ke raba kuɗi don kar mutum ya je wuta wallahi raba kuɗi a tambaya kuma ce na bashi ne don kar ya je wuta na bashi kuɗin ya je kashe ya ji daɗi don kar ya je wuta haba jama'a annabi muhammadu ai ba wuce ya yi gaskiya wai idan kamar shugaba sai ce wannan fa mai san annabi ya faku ba da san zamanin shugaba ya karewa wallahi ya faɗi gaskiya zamanin daɗi ya kare ita wannan ko mace ce ta bar shugaba ita wannan mata ba ta samu annabi a hukuma ba wanda ba sun zamanin shugaba ya kare ba to kudi dai kam hadisin sadun num abi wa qasir radiyallahu ta'ala wannan bugai da musu da sauyin musu cikin kitabul imani sa'ad yana cewa muna zaune gaban manzon Allah ya ɗebo kudi ya rarraba he bai ba wani a wurin ba nake ya rasulullahi dan me baka ba wani ba wallahi wani nan fa mumini ne a yadda na san shi annabi ce musulmi dai yace sai dai shiru can sai ya zama halayen mutumin da na sani sai ya kundulon na kasa a kai ya san lai wannan mutum fa wadin mene ne ma baka bashi ba ni ba san da na samu ne ce musulmi dai aka yi haka har su uku sai annabi ce wai haka ya sa sai ne matsalan ka ne me da ka ne bari in ga maka nakan raba kyauta nakan ba mutum kuɗi wanda ban ba ba shi na fi so akan wanda na ba ba dan ko ba na ba wancan ne dan kar aje a kifa shi a wuta lahira in taimaka masa so na dan kai ya wuta mutum ya mutu yana gida wuta ko min san nan zame kashe da ake kubban lawu juwa hafin nari wallahi ga suka ce kar Allah ya kima fiskarin su a wuta shi za ni ke ba su da wanda ne ba ku idan karkace wuta da lallashi da komai falai ya zan birikin walinin mushi da kulla failaki sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad da ba ai ga nan ko dole dole mu yi kuka mu ce zamanin da iya tafi